أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ya kamata da larabci a ce assalamu alaikun na ko la هذا جمع الذكور وليس جمع الإناث لا ممكن يحتاج إلى بالنظر إلى شخصية الإنسان أما يعني أنت السلام عليكم باعتبار أنكم مع الملائكة tunda kuna tare da mala'iku sai a ce assalamu alaikum wa in kanat al mala'ika la tusafu bil dhukura wala bil unutha mafhum to Allah ya taimake mu wannan bayani da zan yi muku ba bayani bane wanda ya shafi kuku kadai ba kuma ba bayani bane wanda ya shafi aji guda waɗanda abubuwa ne waɗanda iya tsawon rayuwarka za su iya amfaninka abin da ya samu ke gabatar muku da irin waɗannan abubuwa ba mu san inda Allah zai kai ku ba ba mu san kuma iya tsawon rayuwar da za ku yi bisa doron ƙasa ba shi kuma ɗalibi ana son a faɗa mai ko a nuna mishi abinda zai amfane shi don kuma muna tunanin ku amfani al'umma kun fahimta da kyau to na ji salula ta tashi ɗazu kowa ya kashe salulan shi don saboda karatu ne muke cikin shi kawai ne bar salulan shi ana kiran shi muna karatu muna tsayawa na biyu yana da kyau kuma ido hankalinku a bar waɗansu abubuwa can gefe waɗanda suke sawar karatu ya samu matsala dole na sai an tunatas ya kamata a ce kafin aji kun shirya amma rayuwar mu ta yau da gobe abubuwa sun yi muna yawa akwai mantuwa kun fahimta shi yasa ku rinka yi makanku uzuri ku rinka yi ma abokanku uzuri ku rinka yi ma malamanku uzuri ku rinka yi ma mazajinku uzuri akwai abubuwan da mutum ba cikin yana so ne yake aikata shi ba ya mamance bai sani ba in ba ku yi haka ba za ku samu matsala a rayuwa wanda duk bai wa mutane uzuri wallahi ba mai iya zama da shi mun fahimta to eh akwai abubuwa da duk mutumin da zai yi bincike kan ilimi kowane ilimi ne da kuma musamman yanzu za mu yi magana ne kan alkur'ani karan kansa saboda shi alkur'ani shi alkur'ani sai kun liƙe fartikin nan shi alkur'ani yana da alaƙa da dukkan ilmin murka na musulunci abin da ya sa kuka tafsiri na samun matsala a wajajenmu a wurarenmu saboda waɗanda ba su cancanta ba su shiga gaba cikin tafsirin alkur'ani yanzu su ne suke shiga gaba kun gane ko shi kuma a cikin addinin musulunci ilimin alkur'ani duk ya fi komi wahala saboda shi alkur'ani yana da alaka da dukkan ilimin muka gaba daya ana iya aika karatun na hau ba tare da sai an taɓa alkur'ani ba kuna fahimta ta misalai ana iya bada su cikin hadisi ko cikin sha'ir ko cikin jumla ta larabci kun fahimta amma cikin alkur'ani ana iya fitar da nahau duk da yake mun fi son ba a fara biya da misali da mi da alkur'ani shi yasa sheikh muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa alkur'an aslul ulum wa lahu fi kulli ilmin bayan yana bayani ne lokacin da ke tafsiri a masallacin madina ga kai saboda tafsirin sabi ne akwai wanda ya ga kai akwai wanda kuma ya rubuta adwa'ul bayan ya rubuta shi ne gashi nan kamar adwa'ul bayan al'azbun namir kuma tafsirin da ya cikin kasakasai ne an dan samu wasu kaset aka dan abin gana shi amma duk da haka mujalladi biyar yayi da an same shi duka zai iya kai mujalladi 80 ko 100 wanda ya ga kanshi da kai yayi tafsirin alqur'ani to yana bayani ne kan tafsirin aya yake cewa nahnu ayyuhal ikhwa hinama nufassiru al-aya natatarraqu ilayha min jami'i jawanibiha an gane ko yake dai bayani kamar magana irin wannan da sauransu yake cewa li'anna al-qur'an aslul ulum wa lahu fi kulli ilmin bayan ilmin muka na duniya qur'ani wadansu yayi ishara zuwa gare su ijmalan wasu kuma ya dan fassara wadansu abubuwa shi yasa ka a ce al-qur'ani bai magana kan wani abu ba a'a yana yiwa ya yi magana a kan shi direct ko ko ba direct ba mu fahimci wannan da kyau da an kaci ma farrata na fil kitabi min shay nan jancan lauhin mahfuz ake yi ba qur'ani ba kun fahimta amma muqaddarta alqur'ani ake nufi ko kuma inda Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay ba ana nufin qur'ani ya faɗi sunan komi ba za a dubi ba cikin alqur'ani a same shi a'a ana nufin ƙur'ani babu abin da zai faruwa babu hukuncin shi cikin alƙur'ani in kuma cikin sunna aka same shi koko cikin fiƙihu to malaman fiƙihu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya gane cikin alƙur'ani da shine yake aiki hadisai kenan suna fassara alƙur'ani in kuma cikin fiƙihu ne to abin da aka gano karkashin alƙur'ani da sunnan manzon sallallahu alaihi wa sallam shine ake aiki shi kenan asalin shi daga alƙur'ani mu fahimci wannan da kyau kan mu zamanto ba mu fahimci alkur'ani da kyau ba a zo a samu cikin matsala wani ya ce to an ce ƙur'ani ya yi bayanin komi ina sunan hura hura donu ina donu yake cikin alkur'ani ka a yi wasa da hankali an gane ko a'a allah ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al'ard allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da ƙasai hatsi da ake nomawa a yi hura da su a ina suke ima'a kahin mu zo mil sama ima'a ma fi samawati ma fil ard haci suna daga cikin abin da ke cikin kasa to sai Allah hore mu na su ta fuska a sabkar da ruwa su hito mu samu abinci duk abincin da za a samu Allah ne ke sabkar da ruwa ya hito ka ai wasa da hankalin ku akai ku cikin matsaloli a cikin ku cikin Qur'ani akwai ƙarya ko abin da ya kamata ka koyi hatta mun fahimci wannan da kyau akwai Imam Shatibi yayi bayani kan wannan a cikin al-muwafaqat da kuma sauran malamai sun yi bayani duka dai in kuka dibi littattafan tafsiri ku rinka koma ma littattafan tafsirin ku fahimta to a gurguje kan lokacin mu ya tafi abu na farko ilimin alkur'ani yana buƙatar manhaji guda biyu in kana son ka ci nasara manhaji guda biyu manhaji na farko shine almanhajul mutakamil manhaji wanda ya shafi dukkan sassan alkur'ani shine almutakamil akwai nahau cikin alkur'ani akwai sarfu yadda za a gane kalmomin alkur'ani akwai balaga saboda qur'ani ya sauka da uslubin yaren larabawa akwai bukatar hadisai saboda hadisai suna fassara alkur'ani babu wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sana alkur'ani akwai hukumce hukumcen aqida cikin alkur'ani akwai hukumce hukumcen fiqh cikin alkur'ani don haka alkur'ani ya shafi dukkan waɗansu ilimin muka shi da ake kira almanhajul mutakamil a'a bar shi bar shi ku bari ka ku rubuta ku bari da in yi bayani ku fahimta daga bayan sai ku rubuta ko fahimta almanhajul mutakamil da kuma manhajul muqarana manhajul muqarana shine manhaji kakka tsaya da littafi guda cikin fanni guda yana daga cikin abin da ya kawo muna matsala a yanzu ɗaliban ilimi suna son su yi magana kan mas'ala cikin fanni amma da littafi guda da ra'ayi guda idan zan zo kan aya misali ina so in yi magana kan aƙida to in nemi da tattafan da suka yi bayani kan aƙida ƙarƙashin wannan aya wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wannan ya nuna ina karatu in fiqhuna sai in nemi da tattafan da suka yi bayani kan fiqhun alqur'ani wane cikin littafin shi ya kawo kaza wane ya kawo kaza wane ya kawo kaza wane ya kawo kaza wane ya kawo kaza in nahau ne wani ya kawo kaza wani haka ne sai in tattara ra'ayuka mai ra'ayin mutum guda ko littafi guda ba malami ba ne bai yi karatu ba fikihu in na mazhaba guda ka sani fatawakka za ta zama tana da gurgunta amma yanzu misali littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid ko al-mughni ibn qudama wanda zai kawo ra'ayukan malamai daban-daban kuma ka tabbatar da ra'ayukan sun tabbata sannan a nemi dalilan su a tabbatar da kuma ayoyin misali suna cikin alkur'ani hadisan in sun inganta da kuma da za a fitar da hukunci to wannan shine manhaji wanda ɗalibin ilimi ya kamata ɗauka al-muqarana yau kun ga turawa sun kware mu idan yau aka yi ɗan adawa tambaya sai a je a tambayi 'yan gwamnati saboda a ji ra'ayinsu ba a tambayin mutum guda to shi yasa wannan yana da kyau ku fahimci wannan waɗanda su ne manahij guda biyu wanda suke taimaka ma ilimi yanzu idan ina son in gane sallah da kyau sai in ɗauko littattafan misali mazhabobi sai in ɗauko babu sala babu sala babu sala babu sala sai in ɗauko masailkin su sai in yi munakasha sai in samu karatu amma idan guda ne sani shi kenan mun fahimta ko shi na daga cikin abin da ke jamu da matsala to sai mu fara abu na farko alqira'at alqur'ani yana buƙatar ilimin qira'at qira'at na alqur'ani ana kasa su ne gida biyu qira'o'i guda goma mutawatirai da suka tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai kira'o'in da ba waɗannan guda goma ba in an ce kuma kira'a goma ba su ne al'aharfus saba'a ba domin da aharfus saba'a su ne kira'o'i guda goma da za a kira'a bakwai za a samu kira'o'i ba bakwai ba ne ku fahimci wannan da kyau mun fahimta ko kira'a goma muke da su na alƙur'ani tabbatattu kuma an kasa su gida biyu akwai qira'atul ashr as-sughra akwai qira'atul ashr al-kubra as-sughra shatibiyya akwai qira'a bakwai cikin ta ad-durr al-mudhi'a ta imam ibn al-jazri akwai qira'a guda uku shikenan tayyibatul nashr kuma da an-nashr fil qira'atil ashr akwai qira'o'i guda goma a cikin su to dibo qira'a tanafi' waɗanda suka yi riwaya gare shi qalun da kuma warsh qira'a ta biyu qira'a ta ibnu kathir ibnu kathir al-qari ba al-mufassir ba akwai ibnu kathir al-makki akwai ibnu kathir al-dimashqi to al-ibnu kathir shine qira'a ta biyu ajeri ne nake kawo kuma dole ba sai wannan tsarin waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu bazzi da imamu qumbul qira'a ta uku qira'a ta abu amr ibn al-ala waɗanda suka yi wa riwaya gare shi imamu susi da imam adduri ƙira'a ta hudu sai ƙira'a ta wato ibnu amir waɗanda suka yi wa riwaya gare shi abdullahi ibn zakwan da hisham ƙira'a ta shidda sai ƙira'a ta hamza waɗanda suka yi riwaya gare shi da khalaf da khallal an gane ko ƙira'a ta akwai kira'a ta asim waɗanda suka yi wa riwaya gare shi shu'ba da hafs shi yasa ake cewa hafsu ba kira'a ba ce riwaya ce mu fahimci wannan sai kira'a ta bakwai hafsu shine suke sawa kira'a ta asim ita ce ta biyar ta hamza ita ce ta shidda kira'a ta alkisa'i ita ce kira'a ta bakwai waɗanda suka yi wa riwaya gare shi abul harith ar-ridha da kuma imamu duri wanda ya yi riwaya ga abu amr kuma ya yi riwaya ga imamul kisa'i ana kiranta hafsu duri ƙasar sudan suna karantawa da ita waɗannan su ne kira'o'i guda bakwai sai kira'a uku kira'a ta farko daga cikin na uku ɗin akwai kira'a ta abu ja'far ibn wardan da ibn jammaz su suka yi riwaya gare shi kira'a ta takwas an gane ko ƙira'a ta yaƙub waɗanda suka yi riwaya gare shi ruwais da rauh sai ƙira'a ta goma ƙira'a ta khalaf wanda ya dama ya yi riwaya ga imamu hamza kuma yana da ƙira'a ta shi an gane ko wanda ya yi riwaya gare shi ishaka da idris ƙira'o'i guda goma amma akwai ƙira'o'i waɗanda ba su tabbata ba su waɗanda suna da yawa amma galibi ana ɗaukar ƙira'a ne guda hudu da sauransu kira'o'i waɗanda sun ka tabbata ana karanta su cikin sallah ana tafsiri da su amma kira'o'i waɗanda ba waɗannan guda goma da gaya muku ba su ba a karantawa da su cikin sallah amma wajen tafsiri ana iya amfani da su don neman fassara saboda waɗansu kira'o'i kamar matsayin fassara su ci mun fahimci wannan da kyau kenan ilimin tafsiri yana buƙatar mi alƙira'at in kana so ba dole sai ka zama mutakhassis ba a'a akwai yadda zakai ka san wani ya karanta da kaza wani ya karanta ba sai ka samu doktora ba dan wani yanzu ya ce to malam Yusuf bin kare karatu wadannan ilmukan sanan yanzu in yi tafsiri ba haka ake nufi ba ka samu naka gurgudu fadin ilimi gurgudu baiwa ce ta Allah da irin kuma tsawon lokacin da mutum wani lokaci Allah ba shi iko ya dauka yana karatu wajen malamai kuna ji ko akwai littafi sunan shi ashamil an gane ko fil qira'atil ashr wannan littafi kira'o'i guda goma ya tattaro su an gane ko shamil fil qira'atil ashr ina ganin kamar haka sunan shi yake ko dai akwai wani bambanci kadan ne qira'a ashr al kubra an tariq ash-shatibiya wa durad an tariq tayyibah an-nashr akwai wani littafi sunansa mushaf as-sahaba ya tattaro waɗannan qira'o'i guda goma shi ma akwai an tariq ash-shatibiya wa durad kuma an tariq tayyibah an-nashr sannan akwai littattafai cikin ilmul qira'at da kuma yadda ake taujihin su wanga qira'a ta zo da kaza wanga qira'a ta zo kaza to bu karo da juna ba akwai taujuhul qira'at al-ashr bil qur'an al-karim na kursi malika abdalla to shi wannan da qur'ani da qur'ani ne yadda yayi taujihin qira'at bil qur'an akwai kuma qala'idul fikr fi taujihil qira'at al-ashr wanda ta fuskar larabci yake nuna maka yadda za a hada wannan qira'a da wannan qira'a kun fahimta kuma in ka diba cikin usulul tafsir na dirasatu fi usulul tafsir na Dr. Kabir Yunus yayi bayani akan yadda ake bi wajen hada qira'o'i musamman waɗanda sun ka inganta akwai wani littafi na ƙarshe da zan baku sunansa alƙira'at wa atharu hafi tafsiri wal ahkam wanda shi ya tattauna ne akan ƙira'at ma waɗanda suke hashaza da irin yadda suke tasiri wajen tafsirin alƙur'ani doktora ce da aka rubuta a ƙasar saudiya ustadu doktor umar salim bazmul to sannan kuma waɗannan shi ne abin da ya shafi ƙira'at na alƙur'ani kun fahimta ko in ba da misali guda ya kamata a ba da misali saboda kar a je a ce an yi bayani babu misali kun ga babu daɗi misali yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun akwai kuma ƙira'a walahum azabun alimun bima kanu yukadhibun to kun ga yakdhibuna daban yukadhibuna daban kuma duk ƙira'o'i ne amma waɗannan ƙira'o'in suna taimaka ma juna munafikai suna da azaba bima kanu yakdhibun saboda suna yin ƙarya sun ce su sun yi imani amma ba su imani ba bima kanu yukadhibun saboda sun kasance suna ƙaryatawa suna ƙaryata Allah suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna ƙaryata alqur'ani suna ƙaryata gaskiya kenan yanzu nan munafikai duka sun hada waɗannan sifofi guda biyu kun ga waɗannan kira'o'in suna taimakawa juna wannan ya nuna mana munafikai ashe suna ƙarya kuma suna ƙaryata suna ƙaryata gaskiya mun fahimta ko to in kuna son kusan wannan sai kun samu irin waɗannan littattafai a gurguje kuma ɗalibin ilimi zai nemi littafin kamar sahihu jalalaini suna zan kawo wa ƙira'o'in alƙur'ani sahihu jalalaini ba tafsiru jalalaini ba shi sahihu jalalaini ɗan ƙari ne aka yi na ɗansu bayanai da wadansu malamai suka yi sai kusan gwargwadon hali ƙira'o'in alƙur'ani yana taimakawa wajen tafsirin alƙur'ani mun ji ko nuktan mu ta biyu sai i'rabin ƙur'ani akwai nahau cikin alƙur'ani rashin sanin nahau matsala ne saboda zai kawo matsala wajen fassara alkur'ani wasu na ganin kamar nahawu bai da amfani to in babu nahawu ya za ka yi littafi in bai da wasali ka karanta shi ko ka san abin da ake nufi zan ba ku littattafai alal akalla guda uku haka a gurguje littafi na farko shine ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun na ash-shaykh as-samin al-halabi wajen i'rabin qur'ani littafi na biyu al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi littafi na uku i'rabul qur'anil karim wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish kuma akwai i'rabul qur'anil karim ina ganin wa sarfuhu na mace ko wani malami ne yi shi sunan malamin da yi shi mun fahimci wannan ko ilimi na gaba sai ilimin hadisai hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisan manzo waɗanda an ka fassara ayoyi za ku iya samu cikin littattafan hadisi babu tafsir babu tafsir ko kitabun tafsir kitabun tafsir ko kuma littattafan da suka kula da tattaro su amma akwai waɗansu sun kawo hadisai ba su tantance su ba dole sai an nemi waɗanda sun ka fitar da waɗannan hadisai akwai kuma waɗansu sun kawo su sun fitar da su ga kaɗan daga cikin littattafai akwai littafin ibnu jarir tabari jami'ul bayan an ta'wil ayil qur'an tafsiri ibnu jarir at-tabari ya tattaro asar daga manzo sallallahu alaihi wa sallam daga kuma magabata amma akwai tahqiqi na waɗannan littattafan ya an ce tahqiqi yadda an ka fitar da wanga ya inganta wanga nan bai inganta ba idan muka duba akwai malami wanda yake ya zama shugaban majalisar malamai ta duniya abdullah bin muhsin turki a sheikh ustaz doktor abdullah bin muhsin a turki yana da tahqiqi na ibnu jarir tabari tahqiq nashi da takhrijin da yi masa akwai kuma mahmud shakir wani malami ne shi ma ya tahqiqin tahqiqi na asar kin dake cikin littafin ibnu jarir at-tabari mun gane ko to idan mutum ya samu waɗannan kuma akwai wani babban malami yanzu profesa a jami'ar madina ustaz dr hikmat bashir yana danga yin tahqiqi na asar na ibnu jarir at-tabari littafi na gaba akwai wani littafi wanda in mutum ya same shi yana da kyau kwarai da gaske shine ad-durr al-manthur fi at-tafsir bil ma'thur ku yi hattara na imamu suyuti akwai ad-durr al-masun wancan masun yake wanga ko manthur fi tafsiri bil ma'thur na imam suyuti shi kuma sai mutum ya nemi a ya kawo asar da hadisai sai ka nemi wanda an kai tahqiqi musamman darul hijra tabaa ta darul hijra zai kawo maka asar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga sahabbai kuma ga wanda ya inganta da wanda bai inganta ba akwai wani littafi as-sahihul masbur masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustaz dr hikmat bashir ya tattaro asar da sun ka inganta sannan akwai littafin ibnu kathir tahqiqi na shi ustaz dr hikmat bashir babban malami ne na tafsiri a kasar saudiya jami'an madina ina ganin asalin sa dan kasar ina ganin jordan ne jordani ordon littafi na gaba sai babban wanda in ka same shi ma ina ganin in ma baka samu damar sayan waɗannan ba in ka sai wannan zai taimaka maka shine mawsu'atut tafsiri bil ma'thur mausu'a ce sun tattaro asar kowace aya su tattaro asar kin da aka kawo mujalladi 24 ne za ta kai kamar kuɗi jika ina ganin kamar 250 zuwa 300 to mace jika 300 kuna sai ko gado dai da kayan daki da a can Allah ya taimake mu to wannan na dan baku misalai ne na littattafai waɗanda waɗanda in ka same su ba na ce sun isa ba amma za su tattaro za su wadatar da kai da musamman shi wannan musu wasu tafsir bil ma'fu zai wadatar da kai da littafai daga dama da dama saboda zai roito asa mun ji ko na gaba sai alqawaidul usuliyya ilmin usulul fiqh da kuke jin ana faɗa yana taimakawa wajen tafsiri musamman ma'anar da yake ba kalima da kuma ƙa'idodi na fiqh musamman wajen ayoyin fiƙihu alƙawa'idul fiqhiyya kuna fahimta ta yanzu shi da kuma ƙa'idodin ilimin balaga mi yasa saboda kalima in tana ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya in babu usulul fiqhi tafsiri kullum wuri guda ne ake amma in akwai usulul tafsir akwai usulul fiqhi yanzu da mutum zai fitar da wata ƙa'ida ya amfani da ita kun gane ko misali a cikin alƙur'ani za a iya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abu kaza matsayin amu yake ya shafi kowa da kowa amma sai a ce maka a'a wannan amukin ba duka bari an fitar da wani abu daga cikin shi Allah ya ce wala tankihul mushrikat hatta yu'min ka a auri mushrika sai ta zama musulma to ahlul kitabi mushrikai ne wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل الحمد لله كثيرا قاتلهم الله يهديكم الله ويصلح بالكم قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كنت أنت ألا أتي مشركين تو أما سيأتي وانك عامني مخصوص don Allah ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum ashe matan ahlul kitabi an fitar da su duk da yake yanzu malamai suna cewa ba haka bane can da musulmi ahlul kitabi suna kasashen su yanzu in ka tafi can ture ka aure ta ko da krista ce ko ba yahuda akwai matsala don ƴaƴan ka sana iya mai da su kafin rai shi yasa wannan abin dole sai an bi sharuɗa to wannan kenan na dan baku misali ilimin usulul fiqh da ka'idodinsa al-mutlaq da al-muqayyad al-am al-khas ko ba haka ba waɗanda suna da muhimmanci kwarai da gaske da sauransu dai waɗansu ka'idodin usulul fiqh waɗanda suna taimaka da an-nasikh da al-mansukh misali an gane ko da al-amr hal yufidul wujub aw la yufidul wujub a gani da irin yadda za a fitar da irin waɗannan ka'idodin suna amfanin ɗalibi kwarai da gaske kowace ka'ida inda za ka yi tatubikin ta tun daga farkon alkur'ani har ƙarshen alkur'ani za ka ga zai baka wato fa'idodi masu yawa mi kama usulul fiqh na farko littafin albidaya fi usulul fiqh littafi ne bai da yawa albidaya fi usulul fiqh an gane ko in mutum ya yi shi sai shi yi sharhul warakat akwai sharhi da malamai suka yi na ahalus sunna a la shi bidaya fi usulul fiqh bai da wahala inda ka samu malamin da zai karantar da kai cikin sati guda ma inda ka dage zaka iya shi an gane ko amma shi sharhul warakat suna dan yawa sannan in ka samu sai ka yi mudhakkira fi usulul fiqh bayan wannan ta Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti mutum ya same su waɗannan na gaya muku bidaya fi usulil fiqh sannan sharhul waraqat na malamai da suka yi koda baka bi sharh waraqat kin duka ba koda sharha guda ta'liqin da misali Sheikh Ibn Uthaymeen yayi da sauransu an fahimta sannan in kai wannan sai kai muzakkira fi usulil fiqh ko kuma manzuma ta usulil fiqh ta Ibn Uthaymeen sannan muzakkiratun fi usulil fiqh wadanda kuma ina baku littafai ne wadanda zuwa gaba mutum zai iya karawa ya je zuwa ga manya-manyan littattafan da suka fi su faɗaɗa bayani to qawaidul fiqhiyya kuma akwai alqawaidul fiqhiyya manzuma ta Imam Sa'di wanda ba ta wuce baiti 30 da wani abu an gane ko sannan akwai sharhin qawaidul fiqhiyya na Sa'di na Ibn Uthaymeen shi ma yana da kyau sannan akwai alwajiz fil qawaidul fiqhiyya na wani albornu wanda kuma har jami'a ta kasar Kuwait tana karantar da wannan littafi ina ganin a saudiya ma don mutumin ina ganin a kasimi yake a saudiya wanda littafi yana da kyau in allah ya sa ka samu hali ka kara sai ka samu musu a tun kawa'idin fiqhiyya mujallabi goma sha uku an gane ko ta alkawa'idin fiqhiyya wanda duk ya hutar da kai da sauran ma wasu littattafai galibi wannan malamin ya yi shi cikin kawa'idin fiqhiyya wanda duk zai bincike in ya samu wannan mausu'a za ta taimaka mai kwarai da gaske mu ko daga ciki sai kuma cikin tafsirin alkur'ani akwai ayoyin da suke bayani kan aƙida musamman ayoyin makka akwai wani malami ya yi tafsiri ayatul aƙida wani ɗan ƙasar sure ne in ban manta ba cikin tafsiri akwai aƙida ko ba haka nan bane mafi yawancin ayoyin alkur'ani suna magana ne kan tauhidi da aƙida kenan wanda bai san aƙida ba tafsirin alkur'ani zai masa wahala kuna fahimta ta mafi yawancin ayoyin alkur'ani ne suna bayani kan aƙida da tauhidi da tabbatar da Allah shi kadai ne abin bauta in ka ɗauki ƙur'ani mafi yawanci abinda za ka gani ke abinda ke tabbatar da rukunin imani musamman musamman tauhidi na Allah subhanahu wataala tauhidin rububiyya wal uluhiyya wal asma was sifat mai yawanci alqur'ani na magana wa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada ba mu ne muka halicci kasa ba muka shirya ta zama to shifida yadullu ala wujudillah wa yadullu ala anna Allah huwal mustahiq lil ibada dan gumaka ba su halicci kasa ba kuma su shimfida ta ba kidan ba su cancanci ba mi ba sun ci abota musu ba mafi yawancin alqur'ani da magana kan tauhidi qul man rabbus samawati wal ardi qul illah قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار آية القرآن مفي ينتسنا مغرني كان توحيدي shi yasa wanda bai san aqida ba ko kuma matsalolin aqida sai ga tafsirin shi nan da nan ya biyo ya wuce babu bayanai Allah ya taimake mu to littattafan kuma aƙida kuma da suna da yawa ba a iya lissafa su sai dai aƙida ta ahli sunna wal jama'a mutum zai neman littattafai waɗanda suke suna da muhimmanci eh, ya karanta su gurgudun hali akwai littattafai za ku gani littattafan eh, misali cikin mu'asirin za ku ga su yi littattafai cikin aƙida da kuma malamai da suka gabata eh to wallahi dai wallahi akwai littattafai eh, irin su kashfu shubuhat na Sheikh Muhammad eh, bin Abdul Wahhab da kuma eh, al-usul thalatha da kuma eh, littattafan da yi kitabut tauhid waɗanda duka in mutum yana da kyau yana da kyau ya karanta su da kuma littattafan da malamai suka yi na aqida duk da yake aqidar tauhidi akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya tauhidul asma was sifat cikin asma was sifat mutum in ya samu littafin Sheikh Ibn Uthaymeen al-qawaid al-musla fi asma'illahi wa sifatihi al-ula an gane ko sunayen Allah dai da malamai suka yi bincike kansu da kuma maganganu kansu mun fahimta ko Mm. kuma yana da kyau mutum ya san aqidu musamman na zamanin yanzu da na da akwai wani littafi eh, al-mawsu'atul muyassara fil adyan wal firq al-mu'asira littafi ne wanda ya tattaro aƙidu na ranar yanzu ɗalibin ilimin ya samu wannan duka wasu aƙidu zai iya fahimtar su an gane ko akwai almilal wan nihal na imamu shahristani akwai almilal wan nihal na imamu ibnu hazm al-andalusi an gane ko akwai al-furuq bain al-firaq na imamu al-baghdadi to yana da kyau dai ɗalibin ilimi ya sallita tafan da ya kamata ya koma musu in ka ji wata aƙida ka koma cikin irin waɗannan wuraren zaka gane ta da wanda ya assasa ta da komai da komai to bari mu barku haka nan sai abin da ya shafi hukumce-hukumce na fiƙihu malamai sun yi littattafai akan ayatul ahkam tafasir ayatul ahkam ka san ƙa'idodinsu da yadda ake mu'amala da su to sanin ƙa'idodinsu da manhajinsu akwai wani malami a ƙasar saudiya ya yi littafi sunansa tafasir ayatul ahkam tafasir ayatul ahkam wa manahijuha na ali bin sulaiman wanda za ka iya sanin sunayensu da manhajinsu da ka'idodin da suke bi to sannan kuma wajen tatbiki sai ka samu littattafai ka yi mukarana saboda ra'ayin malami guda wani biyu yana da matsala ayoyin da sun ka bayani misali suratun nisa da suratun nur da suratul baqara da suratul ahzab da suratul mujadila ko mujadala duka ana cewa al-mujadila al-mujadila mace da take jayayya al-mujadala kuma sura wadda ta jayayya duka ana faɗa an gane ko to ƙarƙashin waɗannan ayoyin ƙarƙashin waɗannan ayoyin da surorin waɗanda ke bayanin hukumce-hukumce na fiƙahu nan za ku iske akwai bayanai sosai to in ka cimma aya sai ka koma ko misalin littafin imamul qurtubi aljami'il ahkamil qur'an duk da yake na kawo wannan nahwu da wani lokaci da sarf da amma dai yana kawo hukumce-hukumce kwarai da gaske kun fahimta to akwai littattafai da dama da aka yi kan ayatul ahkam ayatul ahkam na ibn al-arabi al-maliki akwai ayatul ahkam na sheikh sais an gane ko da ayatul ahkam na imamul jassas an gane ko da sheikh ibn uthaymeen ina ganin sun tattaro ayoyin da ya bayani kan ayatul ahkam a kansu sun fitar da ina ganin ya kai mujalladi biyu kuma yanzu sun fitar da wani tafsiri ina ganin ba malam ya rubuta shi ba ko kuma tafsirkin da ya kasance na ne a tafsiru thamin libna uthaymin almuhimmu dai ayatul ahkam abu ne mai muhimmanci da kuma za ku ga littattafan da suke kawo hukumce hukumce ko da ba cikin waɗannan littattafai ba ana kiran su kutubul furu' kamar bidayatul mujtahid wa nihayatul mukhtasir ko gar ayyukan malamai da dalilansu da sabanin da suka yi kuna fahimta ta da kuma sheikh muhammadu al-amin shankiti a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani mafi yawancin lokuta in ya kai ga ayoyin fiqhu yana yawaita bayani kansu sai dai shi mallam in ba wanda ya san usulul fiqh da kyau ba baya iya amfanuwa da inda yake magana kan hukumce hukuncin fiqh to littafin fiqh gaskiya na farko mu nan muna da matsala dan nan fiqhul malikiya ne kafin ka san fiqh da kyau sai ka san mazhaba guda kun fahimta sai ka san mazhaba guda sannan kake isanin sauran mazhabobi kai muqarana to mun ran galibi babu manhaji mai kyau amma idan manhajin zauri ne ai akwai littattafai mutum ya karanta akhdari ishmawi izziya risala an gane ko askari hukamiya tuhfa tuhfatul hukam wadda su ma hukamiya da kuma aqrabul masalik sannan kuma sai mukhtasar khalil to in mutum ya karanta wannan ya gaskiya ya karantu to amma ayi hakuri a karanta wadannan shi adda wuya amma kuma akwai wani littafi al-fiqhul muyassar li nukhbatin min al-ulama dan daban-daban ne amma wannan yana da kyau sosai suna taimakawa dan malamai da dama suka yi shi kun fahimta in mutum ya karanta waɗannan sannan ina ganin insha Allah ta'ala mutum ko da ya karanta waɗannan ayyazan malami gurgudu to wannan ayatul ahkam kenan akwai ayatul ahkam na malamai da dama sanin hukumce-hukumcen da malamai suka kawo daga ciki akwai wani ilimi wanda yana da muhimmanci a cikin ilimin tafsiri sunansa ilmul waqf wal ibtida ilmul waqf wal ibtida al waqf inda ake tsayawa yan ana karatu alqur'ani al ibtida inda ake farawa kun gane ko to wannan ilimin yana da tasiri wajen tafsirin alqur'ani akwai littafai guda biyu da zan gaya muku alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida na absar al islam bil bin waqar al islam da magister da aka yi a kasar saudiya a jami'ar madina da kuma alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustad dr ibrahim awad dan kasan misra wannan zai taimaka maka ka san ka'idodin su ka cire hukumce-hukumce da yadda suke tasirantuwa kowane wakafi ka same shi ka ga ta'arifin shi da kuma misali in ya zo cikin alkur'ani wace ma'ana zai basuwa kun fahimta alwaqf wal ibtida yana da muhimmanci in baka san shi ba fassara tana iya canza saboda alwaqf wal ibtida zai iya kai kama ka fita daga cikin musulunci misali mutumin da ya zo ya karanta aya ta suratul mujadala yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce surat Allahul Azim ba a samu wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kenan da annabawa da kowa wuta jahannama da shi wannan in kai da gangan ka fitar cikin musulunci alwaqf wal ibtida yana da muhimmanci na fata kun fahimci yanzu kamar aya ta cikin suratul an'am wa huwa Allahu fis wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ويعلم ما تكسبون نن waɗansu malamai sun kace waƙafi akan wa huwa Allah wa huwa Allah suka ce yana da alaka da farkon sura alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allah shi ne ai almalu wannan wanda an gaba ku labarin shi allazi khalaqa samawati wal ardi huwa Allah wasu kace a'a baka tsaya nan sai dai kace wa huwa Allahu fis samawati Allah shi na sama kenan jiha ta sama ake nufi dan ba cikin samai ake nufi ba aqidatu ahli sunna nan kuma ya zamu yi suka ce dalilin su a amintum man fis sama'i أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الله سبحانه وتعالى وسكت آآ بانم ذا أتأيبا وهو الله في السماوات وفي الأرض shi Allah shi ne wanda yake a cikin sammai da cikin kasai amma ba da zatin shi ba an gane ko suna nufin shi ne abin bauta a cikin sammai da kasai don ya ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wafil ardu ilah kun fahimta to waɗansu kuma suka ce a'a za a ce wawwallahun fi samawati wawwallahun fi samawati wawwallahun fi samawati a tsaya وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Allah ya san abin da kuke koya a nan cikin kasa awi da dama kun sun nuna Allah ya san abin da muke aikatawa wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur Allah ya san abin da muke aikatawa to kun ga al-waqf wal ibtida yayi tasiri wajen fassara aya mun gane ko to na ba ku littafai guda biyu abu na gaba sai ilmul istinbat istinbat shine ayoyi ko aya ɗaya ko aya biyu a fitar da wani abu bayan su akwai littattafai guda biyu littaf a a a fitar da hukunci a fitar da hukunci wanda baka ganin shi yanzu misali ciki a musulunci ɗa wata shida yake yi yaran ɗa ma'ana in mace ta yi aure ta samu ɗa an ka gane daga wata shida ɗanta ne to cikin namijin ne amma babu aya da ta faɗi haka sai dai hukunci ƙur'ani ya ce wa hamluhu wa fisaluhu talatu na shahara da haihuwar ɗan adam da yaye shi wata talatin to kuma sai an ka ce a'a shayar da shi shekara biyu walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini shekara biyu to cikin shekara biyu idan aka fitar da cikin wata talatin idan an ka fitar da shekara biyu nawa ga saura shidda kenan da wata shidda ana iya samun ɗa da wata shidda za a iya samun ɗa to wannan ilimin istinbat yana da muhimmanci akwai ka'idodin sanda ake gane su cikin littattafan usul fiqh suna bayanin wannan amma akwai wata magister da aka rubuta a ƙasar Saudiya manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak sannan kuma akwai littafi al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti an gane ko yana da kyau sai mutun ya neme shi ku nemi kuma taba'a wanda an kai tahqiqin ahadith kinta to istinbati yana da alaka da mawdu'ai da dama yanzu a Saudiya Arabitatul Alamul Islami akwai qism i'jazul Qur'an al-i'jaz fil Qur'ani was Sunnah suna da littattafai da dama idan kuka same su za ku ga yadda ake istinbatin i'jazul ilmi akwai i'jaz al-balaghi ko na lugha akwai i'jaz da yake da alaka da halittar ɗan adam ijaz da yake da alaka da sammai da ƙasai ilmul fada da ilmul ard da ilmin fada da yake da alaka da ruwa sabkar ruwa da ilmul ijaz da yake da alaka da tarihi nan uka ne daban-daban kuma akwai wani littafi akwai wani mashru da aka fara fiddowa sunan shi liyar dabbaru ayatihi sun fitar da yanzu in ku shiga cikin intanet kun samu shiru aliyar dabbaru ayati za ku gani sun fitar da littattafai yadda ake tadabbur wani ya yi tadabburi ya fitar da wata mas'ala mai kyau sai a fitar da ita kuma yanzu saudiya in ban manta ba suna son su fiddo wani tsari hidayatul qur'an za a fitar da maudu'i bincike ko guda ɗari ko guda na san ɗari ne ko dubu suke son a fitar kan alqur'ani tunda Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam to dan haka in ka samu manhajul istinbat qa'idodi al-iklil fi istinbat at-tanzil zai ba nuna maka da ake istinbat cikin al-qur'ani na Imam Muslim ilimi na gaba sai ilmul munasabat ilmul munasabat shine ilimin munasaba ilimi na munasaba ilimin munasaba yana da fadi kwarai da gaske yanzu ba mu samu lokacin da bayani kan shi amma ku duba munasaba shine al-qur'ani malamai sun kafa hujjar cewa akwai munasaba shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ce kitabun uhkimat ayatu dukkan ayoyin alkur'ani suna ɗauke da hikma dukkan ayoyin alkur'ani suna cike da hikma to ilimin munasaba a gurguje zai kai ilimi kamar guda goma ko fiye da haka amma wanda ake kula da shi kuna ji ko munasaba tsakanin sururin alkur'ani da wannan sura ta zo bayan wannan sura menene hikima sannan munasaba tsakanin ayoyin alkur'ani wasu na ganin a alkur'ani tun da ya sauka a lokaci daban-daban bai dace a ce ayoyin shi akwai munasaba ba ba gaskiya ba ne munasaba tsakanin kalmomin alkur'ani wannan kalima ta zo bayan wannan kalima kuna fahimta ta munasaba tsakanin kisoshin alkur'ani to duka farkon sura da ƙarshen sura akwai littafin da suka kula da wannan amma zan ba ku waɗansu littattafai in ƙa'idodin kuke sun ku karanta akwai wani littafi ilmul munasabat na wani doktor wanda ga muku umar salim bazimul ɗin ƙasar saudiya sai ka ga yadda ƙa'idodin suke da hujjojin da dalilan me yasa an kace akwai wannan ilimin ilimi wanda ke kula da munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura imamu suyuti yana da marasidul matali fi tanasubil maqati ina ganin abin nan marasidul matali wannan yana da kyau sai ilimi wanda ke kula da sura tana da alaka da surar da za ta zo bayanta sai ku nemi tanasuqud dura fi tanasubis suwa na imam as-suyuti in kuna son kuma kusan alaka tsakanin ayoyi da ayoyi wanda aya ne alaka ta da waccan da ta gabata in dai akwai iskali tunda wani wuri zahiri ne abin yake kamar kissan wani annabi ayoyin suna jarabe da juna ne kamar suratu yusuf ai munasaba tsakanin ayoyin daga kaza sai kaza da kaza sai kaza ko da an yanki to amma wani wuri sai kuga munasabar ta yanki to akwai wani littafi ana kiransa at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur ya kula da munasaba tsakanin aya da aya da kuma jumla da jumla na alqur'ani akwai wani malami ya rubuta littafi tun can da ana kiransa imamul biqa'i nuzamu durar fi tanasub bain al-ayati was suwar amma littafin shi gaskiya bai samu dacewa kwarai da gaske ba kuna fahimta ta waɗanda littafai da faɗa muku at-tahrir wa tanwir tsakanin aya da aya da jumla da jumla marasidul matali' na imam suyuti tsakanin farkon sura da ƙarshen sura tanasuqud durar fi tanasubit suwar fi tanasubil suwar na imam suyuti cikin tsakanin munasaba tsakanin sura da wadda za ta zo bayan ta kuna fahimta ta wannan littafi yana da kyau cikin wannan littafi yace fatiha misali ta zo kaza bayani kan tauhidi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk surorin alqur'ani gaba ɗaya sun zo ne su bayanin tauhidi domin hukunce hukuncen fiqh ƙarƙashin tauhidi suke to ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka shirya Allah ka shirya da mu hanya ta mutane waɗanda kai ni'ima gare su su ayo Allah ya ni'ima gare su mu'min ne ko da an ka bude alqur'ani sai aka fara da bayanin su alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi hushi da su ba su waye aka yi hushi da su yahudawa ko to galibin ahlul kitabi ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi suratul baqara ta yi bayani ne kan yahudawa wala dhallin banda batatu suratu ali imran ta yi magana ne galibi kan yi kan kristoci su kuma su ne ad-dhallin batatu sai ta zo ta yi tafsiri kenan sai da manto ka'ida ce ta al-ijmal wa tafsir wannan littafi idan kuka same shi za ku ga imam suyuti ya yi bayani sai kuma wani littafi wanda farkon sura da ƙarshen sura su sun tattaro ilmul munasabat shine at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama at-tafsirul mawdu'i li suwar al-qur'an al-karim li nukhbatin min al-ulama na imam na nukhbatin min al-ulama akwai taba'a ta shariqa shariqa jami'atu sharika ta kasar dubai sun buga shi littafi ne wanda yake da muhimmanci to aina ba ku littafai ko in kuma kana son munasaba tsakanin kalima da kalima shine ilmun nahw wagga kalima da ta zo ya za a irabin cikin alqur'ani kenan kalimatu cikin qur'ani ilmin nahw shi yake kula da wannan ban sani ko mun fahimta ba to shikenan ya isa haka bari mu bar shi haka sai akwai wani tafsiri da ake kira a tafsirul maudu'i tafsirul maudu'i wannan tafsiri na maudu'i idan mutum ya son yi tafsirin alkur'ani ya ji daɗi kwarai da gaske ya same shi shi ne kowace maudu'i kake sun ka ɗauka ya za ka yi ka samu ayoyin da suke magana kan shi sai ka tsara su to an yi tafsirul maudu'i da suwarin ƙur'anin kari akwai kuma littafan da an ka yi tafsirul maudu'i dirasat akwai wani na imamul alma'i akwai wani malami dan kusa suriya ina ganin namance sunan shi tafsirul mawdu'i ina ganin naqdan ne wa menene wannan littafi yana da muhimmanci cikin tafsirul mawdu'i namance sunan muallif kin sai dai ina tuna wata rana tana bayan ga mu eh daga ciki ku saurara ku ji akwai wani ilimi mai muhimmanci wanda ke taimaka ma dalibin ilimi shine ilmul ikhtilaf mawatin al-ikhtilaf kasan malaman tafsiri sun yi sabani me yasa suka yi sabani kuma da ina da ina suka yi sabani malaman hadisi sun yi sabani me yasa suka samu sabani kuma ga ina dalilan da aka yi aka sabani ina dalilan su wace magana tafi karfi asbab ikhtilaf al fuqaha me yasa malaman fiqh suka yi sabani me ya dalilan su wanne za a rinjaye su to anan idan aka zo aka ce ayi sabani musamman bari in ga muku littafi sunansa tafsir ibn jarir al-tabari ya ka mas'ala sun kai kusan mas'ala 800 da aka yi sabani a kansu sai shi ce ikhtalafa ahlut ta'wil ikhtalafa ahlut ta'wil to duk inda ce ikhtalafa ahlut ta'wil hankalin kai kawo me yasa suka yi sabani sai ka tattaro kenan daga nan waɗanda sun ka ce kaza ga dalilansu waɗanda suka ce kaza ga dalilansu sai ka duba ka gani sabani kana biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadad kusan ikhtilafu tanawwu shine sabani wanda maganganun malamai duka ana iya hada su zamanto abu guda yanzu ƙarƙashin aya ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wasu ka ce lima yuhyikum idan manzo ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku shine alharb yaki domin cikin yaki akwai rayuwa shine zamu samu in ma wadansu sun mutu to amma sauran za su rayu kuma su samu kare addini amma in muka bari sai a zo a kashe mu gaba daya wasu ka ce lima yuhyikum shine ila alhaq idan manzo ya kira ku zuwa gaskiya wasu ka ce lima yuhyikum idan ya kira ku ilal iman zuwa ga mi zuwa ga imani an gane ko wasu ka ce kuma lima yuhyikum ba mata ba ilal qur'ani zuwa ga alqur'ani wadanda wanda mun duka su karo da juna ba alqur'ani shine gaskiya ko ba ka nan bane alqur'ani shine ya kira zuwa ga ayi jihadi abinda zai rayar da mu to me matsala to duk inda yace ikhtalafa ahlut ta'wil da za ku yi bincike da sai ku iske bahasin ku na takharruj ko na magister ko na doctora duka za ku yi shi kan wannan sai ka zaɓi wani mujalladi ko wani juz'i ka kawo mawaɗin al-ikhtilaf da kuma aqwalul ulama inda ibnu jarir at-tabari ya faɗi wannan ko wani tafsiri daga cikin tafsirai ka ka duba kai ko kai muqarana a cikin kowane fanni yanzu in ilmin fiqh na imam al-qurtubi inda ka sabanin malamai in kuma tafsirin jami'ul bayan na imam al-tabari yadda malamai suka yi sabani idan ka bar ilimin balaga na aka yi sabani kan wata balaga ta wata aya sai ka kawo ra'ayuka in irabi na misali kamar ad-durrul masum ya kawo sabanin malamai haka dai za ku ta duba ku gani akwai sabani wajen tafsiri da kuma irin yadda za a taujihin shi wallahu ta'ala a'lam abu na gaba mai son yayi tafsirin alqur'ani yana buƙatar ulumul qur'an musamman littafin al'itkan fi urumin ƙur'an na imamu suyuti ƙa'irudin da ya kawo ka fahimce su da kyau da kuma a tahrir fi urumin ƙur'an na ustazar doktor musa'id tsayya waɗanda guda biyu ko su ɗalibin ilimi ya samu lahiya launi ko ba haka ba in mutum na son dogon bincike da sai shi ƙara littattafai akwai ulumul qur'an na manna khalil al-qattan akwai manahil al-irfan da imamu zarqani akwai ulumul qur'an na imamu zarkashi amma dai waɗanda guda biyu da na faɗa muku in mutum ya yi su to ko da ba mutakassis bane a ulumul qur'an ya samu abin da ya samu an gane ko al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti sai ka samu al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti sai ka samu taba'a wadda an kai tahqiqin ta ma'ana hadisan da ya fitar da asar waɗanda suka inganta kuma su inganta ba abu na gaba mai tafsiri na bukata ya san ilmin ijazi na alkur'ani ilmul ijaz na kawo muku hay'atul rabitatul alamul islami tana da bincike don akwai waɗanda sun yi tayin abubuwa har sun wuce iyaka waɗansu malamai sun ce haramun ne a ce akwai ijazul ilmi cikin alkur'ani wasu kuma suka ce a'a za ku ga kamar yanzu irin kasashen da babu dabt kamar yanzu kasar misra za ku ga waɗansu suna ta faɗin wasu abubuwa kan ijazul qur'ani waɗanda ba gaskiya bane babu wani tabbataccen ilimi akan haka amma can arabitul alamul islami majalisa ce in sun kawo suna mu'amala da jami'a 120 na duniya Sunvens University na duniya waɗanda ke bincike kan ilimi in za a faɗi za a faɗi abinda alkur'ani ya ce da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ko abinda alkur'ani ya faɗa in ya shafi alkur'ani ne kawai ko abinda sunna ta faɗa ita kadai in ya shafi sunna ne ita kadai a makka makka makka suke rabitatul alamul islami makka take wannan buhufkin su tana da buhuf ku shiga cikin internet akwai abin nan da su suna da abin nan za ku ga littattafansu cikin ijazar ƙura'an suna da yawa kuma ana bin binciken abin ya kamata mai tafsirin alƙura'ani ya karanta yadda ake dirasa ta al-mufradat al-mufradat kowace kalima cikin alƙura'ani kudi ba ka san ma'anarta a larabci sannan ka san biya ake nufi da cikin alƙura'ani misali in kaga kalima wanda baka san ma'anarta ba sai ka nemi littafin al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani in ka gane ma'anarta tana yiwa sai ka dauki al-wujuh wan nadha'ir na imam ad-damaghani sai kaga kamar cikin siyakin al-qur'ani ma'ana nawa gare ta wannan yana taimakawa ba kullun kalima take da ma'ana guda ba cikin al-qur'ani Allah ya kyauta to in kai haka nan ka san ma'ana kamar yanzu harafi ko wani harafi ya kamata ka san ma'anar shi nawa kafin ka fassara alkur'ani da shi kakka zo harafi ma'anar shi in ta canza fassara tana iya canzawa musamman alhuruf a harafi nake nufi kamar yanzu in nace min min kun san min ko bakin mu na in muna karatu mu ce harful jarri ko a ta aikwana min tana da ma'ana ta haihu mu cikin alkur'ani ko cikin larabci akwai littafi sunansa mughnil labib an kutubil a'arib min tana da ma'ana ta at-tab'id sashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sannan min tana zakwa bi ma'ana al-badaliyya madadi musanya ya ayyuhal ladina amanu malakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-hayat al-akhirah sannan min tana iya zakwa li bayanil jinsi fajtanibur rijsa min al'autan ai hi al'autan domin nan ba ana nufin wasu gumaka ba na jasa ne wasu ba na jasa ba ne ai ma'ana na yawan gare ta wai ma'anoni da dama gare ta tana zakuwa limti da'il ghayar zamaniya an gane ko la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi tana iya zakuwa limti da'il ghayar makaniya subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa to harafi kowane yana da ma'anoni duk harufan da sun ka zo cikin alkurani harufin ma'ani cikin arabiya guda 105 na to ko waɗanda sun ka zo cikin alkurani ka san ma'ana da suke ɗauka kawai shi kenan sai ka zo ka yi tafsirin alkurani yadda ka ga dama ina aiki muna da aiki gabanmu wannan na ɗan baku misali ne in ka san ma'ana harafi nan me yake ɗauka kalima kuma sarfukinta nahaukinta balagatta sannan kuma wagga jumla da akwai cikin aya menene ma'anarta ta zahiri wani lokacin kan jumla za ta zo ma'anarta ta zahiri ba ita ake so ba la ilmu sarfa yana da alaka ne da bina'ul kalima waznul kalima in nace zahaba waznuhu fa'ala in nace izhab if'al to in an ka samu canji yanzu qala asluhu qawalani sai an ka maida shi kuma alif an gane ko ya ƙulu asuluhu ya ƙulu ne domin ya fi fi'ili mudari ƙul asuluhu ful ne amma asuluhu uƙuwul sai an ka shafi shi ne ilmin saf wanda bai san shi babban naka zai yi akwai shazal arf akwai littafi mai kyau da wani malami ɗan ƙasar maliya yi almabadi usarfiya wanda ya karanta su waɗanda littafi ina ganin guda biyu ne da ka gane su gwargwadon hali ka gane shi akwai kuma shazal arf in ka kare da al-mabari al-sarfiyya na gaya muku gashi yanzu na faɗa al-mabari al-sarfiyya yanzu yanzu na faɗe shi na abubakar ciyam na ƙasar mali sannan kuma sai shazal araf in mutum ya sami sai shi a tarif fi ilmi tasrif na wani malami a ƙasar abin da libya ustaz dr abdullal usta in ma baka same shi ba sai ka yi hisnul rasin fi ilmi tasrif na abdullahi gwandu baiti dubu ne alfiya ce cikin ilmin sam so Allah ya kyauta jumla kuma sai ka san ma'anarta wani lokaci ku saurara ku ji jumla zahirin ta kace gani amma ba shi ake nufi ba Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim satami wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka Allah ya ce ya za amintacce haka nan ne gashi ana sata makka ana sata makka ana yin abubuwa waɗanda suke na ban tsoro ana kai attack ga terrorist nan suna kai kuma Allah ce wa man dakhalahu kana amina a'a nan jumla ce labari ake ba su amma umurni ne ma'ana wanda duk ya shiga ya cancanta a bashi aminci don da wa man dakhalahu kana amina da makka bai dace a samu sata ba ko yaki ko wani abu amma ko ana samun su a makka wani lokaci akai hari ko ba ku ji labari ومن دخله كان amina nan jumla ce labari ake ba su amma umarni ne an ka baya mun fahimci wannan da kyau ko kamar mata idda su sai Allah ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ai labari ake ba su wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaj azwaj yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin ai li yatarabbasna bi anfusihinna in baka san wannan ba خروج الخبر عن مقتضاه الظاهر كان علم البلاغه ده اصول الفقه خروج الجمله عن مقتضاها الظاهر خروج الاستفهام عن مقتضاه الظاهر in baka san wannan ba sai ka zo ga aya kana dibin ga yadda take sai ka je kai banda wa'adhin fi an-nasi bil hajj yatuka rijalan in babu ilmu sarf rijalan jam'u rajil ba jam'u rajul ba shi yasa wadansu malamai sun kace haramun ne mata su ta yi aikin makka an ka tambaye su bi addini sun kace Allah ya ce ya tuka rijala la rijalan cewa ya jam'u rajul ma huwa jam'u rajul rijal yace maza an kace su yi aikin haji haramun ne mata su yi aikin haji kun gani amma rajil rajil nan jam'u rajil ne mutumin da yake tafiya akan kasa don ya ce ya tuka rijalan wa ala kulli dhamin bil muqabala at tafsir bil muqabala an kawo wanda ke tafiya kasa da wanda ke hawa wani kasan wa abin hawa akwai da suke yin wannan mummunan tafsiri Allah ya kyauta daga ciki yan uwa a gurguje saboda lokacin mu ya tafi akwai ilimi na asbabun nuzul imamu suyuti yana da lubabul nuqul imamu wahidi yana da asbabun nuzul ko ba haka ba imamu ibnu hajar al-asqalani yana da shima nashi al-ujab fi bayan al-asbab amma in ka samu littafi guda wanda ya tattaro duka waɗannan ya hutar da kai shine al-isti'ab fi bayan al-asbab al-isti'ab fi bayan al-asbab mujalladi uku ne idan kun ka same shi yana taimaka muku mun gane ko sai kuma ka karanta littattafan usulul tafsir kaga yadda ake mu'amala da asbabun nuzul wani lokaci ayoyi da dama su sabka sababin nuzul guda wani lokaci sababin nuzul su faru sannan aya guda ta zo ta sabka ta bayanin su wani lokacin kuma sababin nuzul kin ma a'a ba ana nufin saman shi ne dalilin saukar ayar bari a'a yana yiwa sababin nuzul kin kawai yana shiga karkashin ma'anar wannan ayar ne shi yasa wani bisa guji an ce sababin nuzul aya sai a kawo ni tabi'i to shi ko tabi'i ma ko da yazo alqur'ani ya kada sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ko ba ka nan bane amma sai a ce a'a shi ne sabon nuzul a'a ma'anar wannan abin tana shiga ƙarƙashin wannan aya mun fahimta ko littafi ne mai kyau ɗan uwa a ƙarshe kafin ƙarshe akwai ku saurara akwai kafiyatul jam aljam'u bainal ayat wanda duk bai san shi ba akwai matsala ayoyi zaka ga wannan aya ta zo ta ce za a yi abu kaza ka ta ce ba a yi wanga kuma turawa musamman yanzu makiya addini suna tsananta akan shi akwai wani lokaci an same shi amma dai tunda tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kafirai sun yi suka ga alkur'ani ibnu abbas an yi masa tambayoyi cikin fathul bari ku diba ku gani inda aka masa tambayoyi kan irin waɗannan ayoyi amma akwai littattafai da zan baku kamar littafi guda uku insha Allah ta'ala za su taimaka muku cikin wannan fanni littafi na farko daf'u ihami littirab an ayatil kitab na ash-shaykh Muhammad al-Amin ash-Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wannan littafi mauna ana samu shi cikin group aiko akwai shi cikin group yanzu ina nan ga karanta wannan littafi a sunna tv eks ana sa wannan karatu ban sani ba kuna bincikawa ku saurara galibi wani lokaci to ba laifi dai almuhimmu dai ina karanta wani littafin da kuma littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir arrazi tambaya 1236 waɗanda littattafai guda biyu in kun ƙara da izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustadar dr ahmad sa'ad al-khatib yana da kyau aya za a kawo sai kaga abu kamar haka ne a ce maka to kuma can an ce kaza Allah ranar tashin alkiyama ya ce ba ya tambaye kowa fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadihan fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan an ce ba a tambaye kowa kuma Allah ya ce sai ya tambaye kowa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun to wace ta ga ce ta ƙarya eh to tunda ba to kuma ya ce ba a tambaya la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ha? to kun gani shi yasa sai ka samu ɗan rikin rami ne ne wanda yake nufi hankalinki ya tashi ko? ha? bani Allah ya kyauta tambaya tana da ma'ana sun kai guda talatin kun gane ko? tambaya tana da ma'ana sun kai guda talatin amma akwai lokacin da ake yin tambaya don a nemi sani akwai lokacin da ake yin tambaya kun gane ko don saboda a tabbatas ba wai don ba a sani ba a'a don tabbatas sowa fir'auna ya ce ma annabi musa alam nu rabbika fina walidan wala bista fina min umrika sini ba mu ne mun kare ne ka ba tun kana dan yaro ai fir'auna ya san shi ne annabi musa kuma annabi musa ya san mu fir'auna ya rene shi amma wannan ya yi tambaya ne don ya tabbatar da hakan babu abin da annabi musa zai cewa eh haka nan ne akwai tambaya don walakantar da wanda an kai ma tambaya misali yau mai uda'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afa sihrun hadha am antum la tusirun tambayar da an kai ma waɗannan ‘yan wuta don kaskantar da su ne lil ihan don an ce musu afa sihirun haza an an tumla tursiru suna ganin wuta ai ba sai an tambaye su sun san da ba sihiri ba ce akwai tambaya da ake yi don alfahari wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun wanda tambaya ce ta jiji da kai to inda Allah ya ce bai tambaya kowa Allah ba zai tambayi kowa ba don ya nemi sani don ya san abin da ya faru inda ya ce zai yin tambaya zai tambayi mutane an gane ko kafirai za a yi musu tambaya don walakantar da su su kuma mummunai don saboda ko da yan tambayoyin da za a yi musu ba tambayoyi bane na na tsanantawa ba za a yi musu hisabduwa ka yi kaza Allah ya ta ka eh na aikata shi kenan tambaya ce ta mutum shi i'tirafi to wannan shi ne abin da ake nufi kuma waɗannan suna na cikin Qur'ani yanzu na gaya muku wanga mai as'ilatul Qur'ani al-Karim wajibi ta 1236 kawo in ba a ji an kai karatu da za a ba da amsa ku tashi tsayi sunan su kutubul jam' kenan in kana da su sai ka dibi kowace aya in ka zo wajen tafsirin ta ka diba in malamai sun kawo irin wannan kun gane ko yadda za ka yi musu in ka zo kan aya sai ka diba cikin sura kaza shin an yi samu irin wannan matsala ko ba a samu ba haka ne ake yi ha dubu ɗaya da ɗari biyu zambar fuko zambar fosu ne du sai abu na ƙarshe ko kafin na ƙarshe dirasatun nas ya kamata nau'in nas ka san muhkam ne ko mutashabih mutlaq ne ko muqayyad mujmal ne ko mubin ne an gane ko waɗanda duk abubuwa ne waɗanda ana karatun su cikin usulul tafsir akwai wanda tafi dirasatun fi usulul tafsir in kun same shi za ku gane nassi mutlaq da muqayyad da mujmal da mubin da mutashabih da abin da ya kama da haka abu na ƙarshe duk maudu'i in za a yi shi akwai tambaya guda shidda duk maudu'i na duniya shine man wane ne yanzu kun ga ana son ai karatu kan wani malami ko wani shugaban kasa ko wani masani ko wani abu sai a ɗauko man wane ne shi an haife shi wuri kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi kenan karatu ya sami ma sifofi me sifofin shi namiji ne mace ce masanin tafsiri ne masanin hadisi ne masanin addini ne masanin ilimin kimiyya ne gashi nan sifofin sa an gane ko dogo ne gajere ne baki ne fari ne wace kabila fito duka ma tana iya ɗaukar waɗannan sai aina a ina aka yi shi a wace ƙasa a wani gari a wani kwancinan ko ba haka ba nahiya kenan a wani gari a wace unguwa mata a wani lokaci nan na malaman tarihi suke ɗaukowa hijira tana da shekara dubu ɗaya da kaza ko miladiya kaza zamanin da aka yi mutum sai a yi bincike kan shi a san ko wane ne shi don yan an dankan zaba gana zuwa gare shi a san ko haka ne hakikatu haka ne ko ba haka ne ba sai kaifa yaya ne abu ya faru yaya abu ya faru dan nan sai ka samu kaifa taqra kaifa tabhat kaifa tanqud kaifa ta ta'amal ma'a kaza da ka dauko kaifa sai kai bincike yanzu yanzu littattafai da dama yanzu an rubuta su kaifa taktub mawdu'an insha'iyya kaifa taqra'u al-qur'an kaifa tahfazu al-qur'an kaifa taqra'u al-hadith kaifa takunu muhaddithan kaifa kaza kaifa takunu nahwiyan kaifa takunu sarfiyan kaifa kaifa kaifa kaifa kaifa kaifa kaifa yanzu kuna samun bincike dari kaifiyatul kaza kaifiyatul kaza amma in kukulanka bata gane ba sai ka wahala ina fata an fahimci ni eh ku da an mata yanzu kan mu dumai da hankalin ku ga tuwo da sai mu ce kaifa tatbahul mar'a at-ta'a shi kira mun samu mudu'i na ba ku dariya ku to sai limaza limaza nan ma karatu ne mai yawa mudu'i dubu yanzu kada ka fitar da su limaza hajar annabi sallallahu alaihi wasallam min makka ila al-madina لماذا دعا الرسول, دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني الناس إلى الإسلام أنقالكم لماذا لماذا لماذا ينظر موضوعي الذي كنا يفتر دسو ده أنكاو موضوعي لماذا نقرأ القرآن لماذا نقرأ الحديث لماذا ندرس العلوم التجريبية لماذا لماذا نقرأ في هذا الفصل أه؟ ينظر سكسامو أمسا أه؟ منين yawa limaza limaza duk in an baki kalima 100 in kin kasa limaza kin samu maudu'i 100 maudu'i 100 limaza nakhtubu fil masajid limaza yadhaku al insan limaza kaza limaza kaza limaza kaza yau suka samu asba dirasatul asbab wa shurut yana taimaka ma dalibin ilimi in kana tafsirin alqur'ani ko wani abu da kaza kana kana karatun asbab yanzu ne ka samu karatu Allah subhanahu wataala ya ce zukatan bani isra'ila thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa qasat qulubukum to me yasa sun zukatan sun ka bushe fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم شي كده in mutum ya yi tsawon rayuwa akan sabon Allah zuciya sai ta bushe in mutum na yawan ware alƙawali musamman tsakanin shi da Allah sai zuciya ta kirkishe warware alƙawali fa bima naqdihim mithaqahum to abu na ƙarshe wanda da shi za mu liƙe ku yi haƙuri saboda lokacinmu ya tafi amma dai wannan abu ne mai muhimmanci shi ne ku sani duk aya ta alƙur'ani in kana son ka yi tafsirin ƙur'ani bil ƙur'an in kana son ka gane alaƙa tsakanin wata aya da wata aya ta alƙur'ani akwai abubuwa guda huɗu waɗanda ma in kuna son ko rubuta muku su ina yi ana kiran su mu'tamadur rabb wani doktor ko bureli ne ya kawo su mu'tamadur rabb kuna ji ko mu'tamadul rabt duk inda a tafsirin alqur'ani da alqur'ani ko kai ana so a gane menene alaka tsakanin wagga aya da wannan aya ta fuskar ma'ana akwai abin da yake haka kun fahimta to abubuwa ne guda hudu da ka same su duk ayoyin alqur'ani kana da fahimta alaka tsakanin wata wata amma da sharri in Allah ya ya ba ka wannan fahimta ko ba haka ba ga su al-lafzu sai al-ma'na sai al-qissa sai al-hukm al-lafz al-ma'na al-qissatu al-hukm اللفظ المعنى القصة الحكم waɗanda abubuwa guda hudu duk in ana tafsirin alkur'ani da alkur'ani galibi abubuwan da ke haɗa ƙa'idar to amma yanzu waɗanda abubuwa guda hudu da muka faɗa ga shi na alƙissa alƙissa mun ka ce alhukumu yanzu min almana kuna da kuna da rauni wajen rubutu wannan yana tsaye da mu na maimaita al-lafzu al-ma'na al-qissa al-hukm kuma wannan yana yana da cikin group ba ku san tsaya ne ku saurara daga baya eh kamar ba ku da lokaci sai ku samu lokaci kun saurara eh sai ku zauna ku bar kusa hankali ku da daddare bayan ya rasu kuwa na kuma mai gida ta Allah ya baya hakuri na su yau da ko ki bashi abinci ya ci kwarai sai ya kasu da shi tabbatar da yin mutu ya ci ya kwana ne ha ban ji ba vitamin ya sa vitamin su ya yi da ci sai ya kwana sai ci samu zamanu kamar a wani abinci da yawa ya ci Italia saboda kare sa abinci ya mai jin bai bai jima. Zamba, zamba cikin abinci. To, yanzu da shi za mu kare. Kuma ido hankalin kunan. Kuma ido hankalin kunan. Yanzu ku dukanku na gaya muku ga abubuwan da suke sa a samu alaƙa tsakanin ayatar alƙur'ani da ayatar alƙur'ani ko? Ko ba na faɗi wannan ba? to yanzu cikin ku zan zaɓi waɗansu su da kansu su zaɓi duk ayar da suke so su bani sai in gwada musu yadda ake yi saboda in ni zan ba da misali tana yi wa ni ne ni duba ko kun gane ko to amma ku da kanku za ku ba da misali mutai wani daga cikin ku ya ba da aya bismillah ku ba da kowa yake so ya ba su in kuna so ba duk duka kowa za a ba shi da ya yi wanda ne na amma na'am ya ayyuhal ladina amanu masha Allah to yanzu ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani min haifun laf ibo muna da ya ayyu hallabi na amanu guda 80 cikin alkuhari a cikin littafin nida'atul rahman na sheikh abubakar aljazairi ya kawo su ya yi karatu kan su da ci amma wanda mai halittu ya kare su kansu kin gani ko min haifun laf daga musa ya ayyu hallabi na amanu kuma da kuma min haifu al-ma'na akwai nida a ɗaukacin alƙur'ani kira Allah ya kira mutum sallallahu alaihi wa sallam ya kira annabawa ya kira masu imani ya kira kafirai ya hada al-ma'na fi nida ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru yawm ya ayyuhal ladina taqillaha wa la tushrika bihi wa la tukafirin inna Allaha ta'ala aliman hakima ya Ibrahim wa alaihi wa sallam ya yahya khudh kitabu wa shukka nida wa uslubun nida في القرآن الكريم kin gani ko to yanzu bayan wannan akwai khasa'isun nida khasa'isun nida don annabawa a cikin alqur'ani don annabawa a cikin alqur'ani Allah ya kira su sunan su a wannan mutum sallallahu alaihi wasallam sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ya koyi huwa cikin alqur'ani amma ba kira shi Allah ya ba ƙa'ida malamai suka ce wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sunan shi ne na muhammad ahmad guda ne a cikin surutun saf amma na muhammad kudu ya zo babu kira cikin shi wa ma muhammadun shine wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ma kana muhammadun cikin surutun ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamul nabiyyin على محمد والذين امنوا بالصالحات وامنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله شيء وانت في سوره الفتح والذي معه الشداء على الكفار وحماهم اما دون ان ما الله ذكر اي ان كراسه يا ابراهيم اعرض عنها يا بني يا نوح انه ليس من اهلك فبعد قال يا نوح انه ليس من اهلك فبعد بني يا يحيى خذ الكتاب بقوه اما الله صلى الله عليه وسلم لا يا ايها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نونك كما سألك محمد صلى الله عليه وسلم فأسلوب النداء شيء المعنى طلب القصة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا طلب كيف القصة يا يعني الله صلى الله عليه وسلم يتربية تدري عن الإسلام ya yare annabi ibrahim ya turke ta zuriya da sa ya yare sayyidina abubakar ko sahabbai ya yare imam malik wannan ya yare imam shafi'i al-qisma sai wai rabu cikin kisoshin waɗanda suka tarbiyyantar da yayin su da matan su sai al-hukmu ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara mide da hukunci wanda galibi yana da alaka da hukunci na aqida ko na fiqh amma nan ku anfusakum nan hukunci ne ku kare kawo ku da wuta da wa to wanda bai yi ba ya saba ba ya saba ba kun ga mun fita da wani to ya isa ku ƙara misali a in kuna so a ƙara saboda ku gane eh mu ba da misali guda na ƙarshe sai mu bar ku saboda lokaci ya tafi misali kaya wani ya ƙara ba da aya a ba ba ba ba Majnun. Ha? Ya, kita kita kita kita kita mana? Ya, yang ada dalam rumah kita juga ada dalam rumah. So, وخير من هذا القول ومثل والديك في النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان وهنا يا ايها الناس ولا تجلسون القران نذكر بيانه وفهمت لفظ الناس خطاب لي هذا الدور بدون متعب لا في القران كذا ولا دور بدون متعب كلمه الناس تبي هي ولا سلوك نص القران دمي اكثر هذا من الانسان نوي ما اقوي موت تفسك صار الشيء تفسك صار الناس بدون akwai wanda bai kuwa bai kuwa a dare hali akwai bai kuwa babu kuwa hawa akwai bai kuwa babu kuwa a dare isa sauran mutane da suka kuwa da kuwa annas akwai mun yi da akwai kafirai kafirai kana biyu akwai kafirai na gudu da suke akwai kafirai na zani da su ya yi nasu tabu da babu da ya kafa mai su ya kinta ku da babu su ko ku ji wani ne ku ji da shi Allah subhanahu wa ta'ala kalma ta takwa kalma ta attabuwa ta zo cikin alqur'ani akwai almuntaqina ko haka bane duka sai ka dauko su yake da su cikin alqur'ani attabuwa ta hada dukkan wani nau'i na alkhairi da duniya da lahira sifofin masu takwa Allah ya faɗi su kudan bil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum sifatu as-samawa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin جنة الأرض السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين يشركون في الصلاة والقضاء والقادرين الغيب أي كما صدقوا ليس القراءة والوجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن الخير من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتوا على أنفسهم من القربى واليتامى والمساكين والسبيل والسائلين وفي الرقاب والله والصلاة وآتوا الزكاة والمنفق عن دين إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وفي البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كما كان sannan kuma masu takuwa su ne Allah ya masa aikin su an gane ko wato alayhi na ba bani adam bil haqqi tabarra qurban tuqbil min ahadin wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqbal qala inna la yutaqabbalu Allah min al-muttaqin ko ba kan wani sannan in dai mai takawa shi ne Allah ke amsa aikin shi to ko mai ne kada ya so masu takawa dan Allah ya ce fa kan abbara rabbuha bi taqbil sannan masu takawa su ne Allah ya ba su kariya da shi إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسلمون ما صدق سوري أن أصحاب الألف كثيرة السسران وإن منكم إلا واردها كان أمرك حقا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم في ثالثها ويقولون الله إن يشكتكم بروبلم إني أقول أنا أنا لبشرها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقولون الله الله سبحانه وتعالى يفوق عرش الأمر ومن يتق الله يجعل له مخرجا wanda yake da tsoron Allah Allah ya kankare shi zuban shi wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'min lahu ajra wanda yake da tsoron Allah Allah zai ba shi aljanna an gani ko wanda yake da tsoron Allah Allah zai ba shi aljanna tilka aljannatu allati yu'minu ibadiha man kana taqiya jala kalimatun jama'at khayrun dunya wa akhirah fa'idodin da suna da yawa in kana jin tsoron Allah makircin mai makirci zai cutar da kai wajen tasiri wata tafi la ya zo hukun kai duhun shai'a annabi yusuf abin ya sace nasara a kan makiya yan uwansa ma da sauransu قالوا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين to haka ne shi tafsirin alqur'ani ba wai a'a yana da kyau ka gane ka'idodin kun gane ko ka gane ka'idodin amma kuma ka rinka irtila'i ko wani kuma fanni na tafsiri littafi kaza a yi shi kan fanni kaza sai ka hada ko littafi biyu ko uku gwargwadon halin da Allah ya baka sai ka gano ra'ayukan malamai sai ka samu ka kai tafsiri amma haka kawai mutum ya zo da an ja aya والذين امنوا وعملوا الصالحات وادن سن كاي ايماني سن كاي ايكن قري لهم جنات تجري من تحتها الانهار سنة الجنة ودخول مسورة ذلك الفوز الكبير wannan shine cin nasara mai girma inda baka sharar zikar shi kamo ko gidan kamar tsarina inda hu gudu ko bi Allah shi ke haƙƙa ya halitta ta shi da yani haka da kullum nufs alquran yuzwa cin nasara Allah ya tabbata to wannan dai shi ne saboda kun ji da tafai da usubi da abubuwa kamar wannan lokaci bai isa amma dai na da yi iya gobe da yi Allah ya kyauki to sai wani lokaci addu'a kowa na bukatar addu'a mu ma muna bukatar addu'a in kun kare karatu kama tsaka a ni jira zan tafi yanzu a babu lokaci yanzu mun dawo kuma karatu za a koma ba ana tafsiri imam malik ba kamar kuna so ai yanzu kuna akwai wani aji akwai wani kilasu ne yanzu gaba kamar hifsa wanda za a yi gidan da tafsi to ai in dai akwai wanga karatu da liman shi na da wahala kamar a babu a bar su su wadancan kuwa kamar yana cikin bakan ban zama ya mai gida nake tafiya shi ne nake gaya muku ni yanzu nan da yan kwanaki kwanne zan tafiya akwai karatu duka da za a yi yanzu gidan rayuwa da cikin gari ba ma ba kan tsila ba da shi ne gida wai kun da mai program da kula na sana
kamar a samu wani wani wannan sai akwai dama wannan sai akwai dama shi ne nake gaya miki yanzu kamar wanka lokaci da mun ka babu kamar yanzu kirkira wani lokaci samu bayan shi sai yan akwai dama ai ba da zai kaɗin yake karfi su ba Eh, sai dai an bar wani fili kuma ka samu dama ta rayuwa a fitar da hisba kuma ina da zai yi program da tafsirin alƙur'ani eh, mukhtasar na jalalai wanda ya Allah ya sa an samu za a rika samu shi cikin gurbi za ku amfani da shi kuma dimanshi dimanshi ana yin tafsiri na imam malik shafi dimanshi daga magariba zuwa isha bayan sallah in an fara sai in kun samu da wani sai magariba isha to a tura mu cikin group ku saurara ku ba ana tura shi cikin group ba a'a ku saurara an kace dibo abinda ba ka samu sai kai kokari da za ka amfana da shi yanzu misali wani malami na saudiya bai da zuwa nijar ya yi mana karatu ko yana zuwa to in ka yi karatu sai in mun samu sai mu saurara mu amfana da shi ba mu cewa dole sai ya taso da saudiya ba mu yanzu tana yawa ya fi da saudiya Allah shi ya yi mu da babu komai sai alkhairi eh Allah shi yafe mu da mu ba mu muna tsoron ma yalla ba ka sani ba gobe ko ne an jima ka mutu me yake ci Allah ya kama muna babu wani abu cikin rayuwa wallahi mun yafe mu kowa da kowa ba ku ba har waɗanda har waɗanda duk musulmin da a bisa doron ƙasa har waɗanda suka mutu mu mun yafe musu eh ku babu wani Allah ya yafe mu ha eh kuma ku samu cikin addu'a khassa ba amma ba ni abu biyu ne kawai nake so da kun roƙan min su shikenan kun jiya kar ku ƙara bisa gare su alkhairin duniya da lahira su kaɗai na nake so to ai shi na qur'ani yace qur'ani yace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar dama ba ki abin da nake so hankalin ku ya dawo gare su kenan to abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته